أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا جمعة 24 ga watan safar hijira ta 1443 wanda ya daidai da ɗaya ga wata na goma miladiya ta 2021 muna masallacin ko zawiya ta shirya mashe kuma da marwan rajila ta ɗan wa rahimahullahu rahmatun wasi'a da ke garin tasawa yadda muka saba gabatar da karatun a shifa bi tarihi ko kuma mustafa sallallahu alaihi wasallam da za mu yi zama da tawfiqin lahi na 81 kenan in ba a manta ba ban waro wannan fasalin na 24 satin da gabata to dalili na shawara ya sanya bai wuce minti 18 ba aka dakata so za mu ci gaba inda muka tsaya fasalin wannan wanda ke bayani ma utina alaihi min al-ghuyubi wa ma yakun na gada mu wancan satin man dan shigo shi kenan an na fara bayani kenan cikin shi sai lokaci yayi maka maka dakata to shi ma satin da wannan da da wuce shi ma muna ciki kawai mun kawo inda yake cewa wa kismatihim kunuza kisra wa kaisar a cikin yana cikin nau'o'i na mu'jizoji na maki sallallahu alaihi wasallam ba da labari na abin da zai kasance ma ya kunu kenan abin da zai kasance kamar yana cikin sashen abin da zai kasance wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin irin budin da Allah zai ma al'ummasa na daga na duniya da abin da za a ba su na daga kawa ta duniya to shine ciki aka ce wa qismatihim kunuza kisra wa kaisara da rabawansu rarrabawansu na taskoki na kisra da kaisara taskoki na kisra da kaisara lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a duniya babu daula wadda suka yi farisa da rum su ne manyan dauloli su ne masu daman jayayya da juna wannan ta ce galaba kan wannan wannan sai ce galaba kan wannan ba manta ba kwanaki ma muna bayani yana cikin mamu izoyi na alkur'ani lokacin da Farisa ita daula ce ta Majusawa ta ci galaba akan Rum ita ko daula ce ta masu addinin Kiristanci sai su da yake maguzawa da yake arna ne su mutanen da suke Madina lokacin nan masu kafiran Madina sai suka farin ciki saboda ƴan uwansu arna ba mazuwa litahi ba sun yi nasara to Qur'ani ya sauka ya sauka yana cewa alif lam mim hudawatur rum fi fi adna nazaruhum ba'da ghalabihim sayaghlibun wallahi al'amru min qablu min ba'd wala ni ba labari abin da zai wakana cewa su ma rumkin nan za su yi rinjaye cikin yan shekaru wanda ba su kai shekara goma ba to wa'annan daman daga farisa sai ruhu su ne manyan dauloli kamar yanzu a ce misali china da amurka manyan dauloli na duniya su ne wa'annan to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ya ce a sannu dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya musulunci bai wuce jaziratul arab ba jaziran nan ta larabawa ainihin nan ne iya inda musulunci ya watsu iya iya daidaita da inda musulunci ya kai kenan to amma lokacin ma'aiki sai suna ba labari ba nan jazira ta larabawa ba wannan ku kwantar da hankalin ku taskoki arziki bankoki na kisra daular wannan ta kisra da ta da ta kaisar su ne lakabi lakabi na sarki na farisa shine kisra shi ko lakabi na sarki na rum shine ake ce ma kaisar yace to ma ki sai sura sura ya ba labari za su raba su za su raba wannan dukiya a sannu sai ko ga shi zamanin sai na umar aka daga aka ce galaba ta wayannan aka kawo dukiya ta wayannan farisa aka kawo ta aka zube wanda aka ɗauko ma ne a daga wannan ƙasar na na kisra a misharwan da aka kawo duke malam mai ɗimbin yawa za mu gani kamar dai ban san ba ko kan ya gama da masallaci ma kisa sun gaya bayani duka yace daman za ku za ku mallaki wannan dukiyoyi a kawo ta mai dukiya mai yawa kace sai na Umar ya kalla da sai da yato ya kalla dukiya na masallaci kawai aka aka zuba ba masu gadi ba komai kawai mutane lokacin nan Allah suka saka aka barta da yato ya kalla ya gani ya ga dukiya na ya lura har ciki akwai ƙananan abubuwan da za a iya sanya aljihu yan walwaru yan abin gafi na azurfa na zinariya sai ce lalle hannun da ya kawo wannan duke hannu ne mai amana yana ne waɗanda suka je suka kwaso duken da suka kawo ta lalle wannan masu amana ne sai na alishi ma ya hudu magana shi wata mashahuri ya yi shi ya ce a fafta fa'afu sai ya amiral mu'minin a fafta fa'afu kai ne kai ne ka kame saboda ka zuma sai suka kame da ka kame kanka daga ya abin da bai dace ba shikenan sai su ma mutane sai suka kame sai su ake cewa daman idza salu harrasu eh salu har jisim in kai ya gyaru shikenan sauran jiki ma sai ya gyaru amma kai yayi ya ribewa shikenan ba ai to me ne saura to shi sa ake ce to kuma shi ke wanda ke shine jagora suke jama shine kan to shine sai na alike cewa kai ne da ka kame shi sa su su ma sai su kame mutane to aka kawo nan dukiyoyin yadda ma'aiki suna suna ya faɗi aka zo aka raba ta sabai suka raba kamar yadda ku ne yake cewa ku ba wai sai wa an suno lokaci ba ai har kira sabai su ne za su za su samu wannan gani kuma sai duka suka samu wannan wa ma ya duku bainahum miyal fitan ya kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari abin da zai afku tsakanin su na daga fitintunu wal ikhtilafi da sabani wal awa'i da kuma bin san zuciya malama suka ce irin fita daga ne a hawa su suka ce in suka cin haɗin a hawa sun san zuciya irin aƙidu wanda suka ware fantarewa daga cikin aƙida ta musulmi wadda aka sani ta ahalin sunnawar jama'a irin su itizal kin nan mu'tazilanci kin nan mutane ko mutane su tashi suna kirkira wasu manganu wanda ba san ba a san na gaba mutanen da suka zo na farko sahabbai na zamanin ma'aikatan ba a san wannan magana ba musamman zamanin sahabbai ba a san kawai daga baya an samu wasu mutane kawai sai mutum ya daga kai kawai sai kirkiro ta magana yace kuma kawai abu haka yake to su wannan mu'tazilan kawai mutane ne masu dogaro bisa kan hankali tsatsuba to kawai su suka yi lissafi sun ce to zancan a ga misali zancan ganin Allah suka ce bai ba a duniya ba ko lahira ba an ga Allah ba to kaga za ku yi da kuma Allah ya ce wujuhun yawma idan nabira ko wasu sukoki za su kance masu cike da annushuwa su ila rajiha nazira suna masu duba zuwa ga ubangijinsu kawai su sun yi lissahi ne ya za a ba ta yi wa fararre ya ga dawamamme kai fararre ne ya za kawai a kidu haka nan haka suka ce ai alkur'ani ma kawai halitta Qur'anin nan zancen Allah ne zance kuma sifa ne ta ubangiji kenan a barta sifa ce ta Allah su ma suka yi to wai wannan duk irin wannan sune ma'abuta awa duk za su bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam za su bayyana shikenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana gusawa sai ga su suka ta bayyana an an samu sabani an samu wannan sun bayyana wa suluki sabili man qablahum haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa al'umma za su kama hanya za su shiga tafarki irin na wanda suka zo gabaninsu yayin da suka yi kuma haka nan za ku yi to haka nan kuma aka yi ta kamar zamu ga hadisin nan gaba shi ko nan Allah ya wa iftiratihim ala salasin wa sab'ina shirkatan haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace al'umma za ta rabu zuwa shirka shirka jama'a jama'a wajen 73 in bayan da bayani yace yahudawa sun kasu kasu kashi kashi 71 ɗayan ne kawai wanda suke daidai haka nan nasaru su ko sun kasu kashi 72 ɗaya ce su ma daidai ta ce al'umma ta yi ma suka su so kashi saba'in da uku ɗaya ce daidai to da haka nan cewa suka yi malama sun yi bayani irin kasuwan kamar irin wancan mutanen masu bin son zuciyarsu ne da ire-iren su sai aka yance ma kaso cikin su sun kashi kashi su ma kashi kashi ne za ka kasu kasu 20 wasu su kasu kasu 20 wasu irin su khawari su ma su 20 da wani abu haka haka nan yan shi'a su ma suka shi kaza su ɗuji kaza da wasu murji'a wa'anda da an hida ma aqidan su ko ka san wannan sun bar musulunci kai ma ka san kawai wa'annan batattu ne da an hida masu yanzu misali ka ɗauko na 'yan shiyan nan yaushe za a cewa addini ne ake amma wai ana la'antan sai na abubakar sai na umar sai na umar su ne harkon za ka addini kake amma kana addini da ciye musu ko kuwa an su da su zo bayan su ma na ba za mu gani gaba su ma kawai su suna bin Allah da ciye ma da la'antar sai na Ali radiyallahu ta'ala ko ko a ce wai addini ne kake wai matan ma'aiki annabi alaihi salatu wasalam radiyallahu ta'ala anhum su ne wai abin zajin ka to nan daga aida ma kai ma ka sauna addini wani kawai ba ma ta ce ma ba wannan batatu ne to yanzu su duk kowane da ake dama irin akida shi kamar yanzu wannan da muka yi su ma mu'tazila da aka hida da hida ma abin da sai kuma shi kuka wannan ba ta ce ma batatu bane ba to ire-iren su ne ake cewa za su kaso su saba'in da uku amma ɗaya ce wanda suke annajiyatu mina shirkatun wahida wanda za su tsira daga cikin su sune shirka guda daya sune ake cewa shirkatun najiya sune a cikin hadisi yake cewa ko ma ana alaihi wa ashabi shine abinda su suna akan abinda nake akan shi da ni da sahabbaina wa anna satakunu lahum anmatun kuma yake hida wa sahabbai ko al'umma za su kasance za su suna ma'abuta anmat an ce nau'un min al-busti jam'u na mutune wa'ansu irin shimfiɗu na musamman dan lokacin lokacin kamar babu wadata sosai mutane kaya ma suke kokarin su sanya a lokacin ake bayanin irin masu mutum bai wuce ba wani ba bai hitawa masallaci saboda tufa guda ne shiga su wanda za a yi sallah da shi ko da an yi sallah yake tashi kamar dai yanda dai riwaya take dai koma dai da ingancin ta yake na saki sannan ta ta alaba wanda da an yi sallah sai ma kisa sallallahu alaihi wasallam ga kawai da an yi sallah ke tashi ta gida da an yi sallah ba tsaya da ba komai aka tambaye shi lahiya yace ai wannan iya wannan tufan ba wai wani irin nan kai tsammani bane maka suna da mutane suna riguna da wanduna kawai wani dan abin da samu mayahi guda ɗaya ne shine wandan shine riga a cikin yaki akwai wanda da aka yi ya mayahin nashi aka in aka yi sama da shi aka rike kai kawwa sai to haka dai sai dai aka gama da ganyayyaki aka aka mai kusa kai har uwar har uwar Hassan da Husaini shugaban matan aljanna sai suna Fatima da Dalana akwai lokacin da Imran bin bin Husaini yake hudi sun shigo da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za su shiga gidan kayan da ke gare ta ita ma in ba riga guda ba ta isa ta sutura ta kanta da kyau ba yadda za ta riye in ta riye in aka riye kai ta ma kawuwa to in ci kawuwa in kuma aka riye kawuwan kuma saman kan bayar ruwa to haka dai zamanin zamanin farkon naka suke ta tahiya cikin rishi haka sosai to shine ma sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai za mutane su mallaku ba wai riga ba da suka sa riga da wando ba shin hudu ma za a rika yi shin hudu ma mai launi kala kala su ne almafin kuma wa yaghdu ahaduhum fi hulla wa yaru fi ukhra ma ke sanar ki ba su labari duk sabon yace a sannu ɗayan kuma zai yawayi gari cikin wani komple cikin wani kaya na daban kuma ya mareta cikin wa'ansu na daban ma'ana kayan da mutum ya sanya da sayi ya koma gida kuma da bare sai a ganshi da wansu duk abu nau'i ne na wadata wanda ka san mutum a yi ma zai sa wasu kaya kaya kala biyu diba gani wanda su kayan ma da musamman ana baka labarin halin sufa kawai wani da muka dai mutum ne wani ya samu dai ya iri alawar shi ne wani al'awar ma ba ta ruhuwa dai haka da ake da abin har limami ko don wannan yana ta mai kankanin shekaru ne sai da uwar mu ne umar salama ta gani wani yaro da mutanen jama'an su suka zo suka amshi musulunci jama'a ki sallallahu alaihi wasallam sai aka tambaya to cikin ku wa iya karatu ai shi wanda ya karatu shi zai shi ko ya yaron ya saba da rako mutane su karbi musulunci jama'a ki sallallahu alaihi wasallam su mutanen ƙauyen su suka kai mu muna nan sai mun ji dai in abin nashin ya samu ya rinjaye mutane to mun mika wuya in kuma mutane sun rinjaye shi to shikenan to shi ko yaran duwanda suka zo sai ya raka su ina ne sai ya raka su har a zo Madina rako su da yake yi ana koma shi ya iya karatu ya iya fatiha wa iya sallah wa iya to cikin ku wa iya sai wannan yaran shi bai wuce shekara bakwai ma aka ci a lokacin nan a to shi kenan shi zai rika muku limanci daga baya su wannan da suka yanke shawara kenan sun ga kawai lamarin maki sallallahu alaihi wasallam sai ci gaba yake suka yanke shawara su karɓi musulunci sai yaron na cikin su aka bincika shi kaɗai iya karatu to shi zai rika muku limanci to yana ta kayan shi ma in ya duka haka sai kamar alaura shi ta yi shine ƙwarin mina ta gani ce usturu anna usta imamakum ko ko kamar yadda tauhidi da lalaha ko sitar samu mana al'auran wannan limamin naku yace suka suka suka gangama kuɗi ne aka mai riga doguwa yace bai taba jin daɗi ba kamar da ya sanya samu riga doguwa guda ya sanya to duka alamomi ne da haka abin yake to yanzu mu a kisar salama yana cikin ba da labarin gaibu abin da zai zo ke cewa za a waye gari ɗayan ku ya waye rigar da kayan da ya saba ma riga ba complete shine hulla kaya iri ɗaya in ma ya ne suke da wanda ya sanya da tsaye ba zai su su zai sanya da marice ba kuma wannan abu ne kai ka ce buɗe ne al'umma za ta samu kuma har ya zuwa ranar tashin kiyama kuma abun ma dai sai dai ya ƙara yalwa yanzu ana taya ana taya haka ana taya haka yanzu a zamaninmu a inda ake cewa talauci ya yi kaka gida ana cewa ƙasanmu nan Nijar ita ce ma a baya cikin kasashen duniya nan da shekaru da dama mutum nan da kuma shekara ashirin da wani abu da muka yi da muka karatu ina sani a maraɗin nan akwai wani abokin wanda shi ba riga ba mota ma in yaje da wannan da sahe da marece da wata mota zai yi da gani kuma ba wai ko ina ba ne wannan ne maraɗi ba ma in kaje mai ko abun ya yi haka kuma duk da shi aka na lokacin mun dai wuce shekara sha biyar amma diba gani yadda Allah ya kawo wadatar kuma abun yake ta yi haka yana cikin duka ba da gabi ba da labari na gabi na maki sallallahu alaihi wa sallam wa tudau bayna yadayhi sahafatun wa turfa ukhra yace kuma za a bai gari dayan ku za a aje babban kabaki koko dalo za a ce shi safakin nan babban kwana abincin babban kwana abinci ba wai a tata ba alhamdulillah amma sun yi har yanzu da su da yake ko laraban nan sun yi mu kusa da abin su har yanzu kana kaga sai kai mamaki irin abin da ake kai ajiya na abinci yace ɗayan ku za a aje babban kwana abinci gaban shi wa tudau baina yadayhi sahfatun wa turfa ukhra a aje wata a doke wata wai ba irin dama abincin yana na an doke gabkatan abinci kun ce an janye wannan a kawo wani ba kuma kawai ya kare bane ba kawai yawancin sai dai aje a zubra ga uwa duka ƙarshen dai irin wadata kenan da to duka haka kuma abin shi ma ba a jima ba su sabon da ake dama gare su abin ya wara wa yasturuna buyutahum kama tustarul ka'aba yace kuma haka nan za su waye gari suna suturta gidajen su kamar yadda ake suturta ka'aba to suturta wanda ban san lokacin ko sun irin ko da kyalle ba ko da wani abu amma dai ai kun ga yanzu yadda ake gidaje yadda ake rihe su ba wai kawai bulo kana ganin birgina bane ba su gidajen da ke gare su na dan ba wani ba kusan ko yaɓe ko yaɓe babu ne to birgina ne musamman irin yanayi nasu da duwatsu a yanzu wurare da yanda ke akwai duwatsun nan kawai ba wani yaɓe ake ba to za a kai ana suturta gidaje kamar yadda ake suturta kaba to ta yi irin yadda ake sama kaba kyalle a lullube ta haka na mutane da suke suna lullubewa to kuma ba mutane ba abin da ba su yi ba gaskiya sun makara akhir hadisi wannan duka kamar da hudu wancan kan ne yana dan yace saboda in aka ce za a faɗi irin faɗi na abin da zai kasance ko labarin gaibi da ma'aiki sana sana ya bada aka ce za a tattara su bai tattaruwa yace wani irin kogi ne mai zirhi sosai mai yalwa saboda haka yana faɗi yana tsakurwa yana ƙetare yana ƙetarewa yace sai hadi a ƙarshen hadisin yace wa antumul yawma khairun minkum yawma idhin saboda labarin da ake ba sahabbai kenan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga zukatan su mutane ne masu aikata alheri yau kuna cikin kunci da talauci aka ce yalwa za ta zo za ku wadata wadata to za su rika cewa kai ai kenan in muka samu wannan ku za mu yi aikin alheri duk mutum yana fice na haka ke ganin in Allah ya wadata ni ko ayi musulmi duk wannan shine gurin kowa in ko na samu wadata ko zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to amma ku a yanzu da ba ku nan yayi kun yi zama mafifita mafi cancanta da alheri mafi alheri da lokacin nan yanzu da ba ku da rashin wannan cikin ba ku da ba ku yi kuna ganin ba ku yi ba ya yi kunhi daraja a wancan lokacin kusan malama suka ce wannan nuni ne zuwa abinda ake cewa alfaqiru sabir khairun min al-ghani shakir mabukaci talaka wanda yake mai hakuri amma ya yi mawadaci mai godiya Allah shi wadata in kai abin da ake so kai da ka gode ma Allah Allah sai kara ma ka kara samu shiga wurin Allah to wanda bai da ya hakuri ya yi wanda yake da yana godiya Allah ku shi godiya Allah ba wanda bai Allah ba ka kan cika ma da shugana sai alhamdulillah a ana baka kai ma kana badawa Allah ya baka kana ciyarwa kana ana kana ciyarwa kana duk wani taimako duk nau'o'in taimako wanda ake dukiya kana yi hakan nan ma talakan da bai da ya yi haƙuri amma ya ɗara wancan a ƙarshe abin da dama abin ne wanda ke tsakanin malama akwai an yi ja'in ja wai wanne ne yi wancan mawadaci wanda yake duka ayyuka alheri shi yi koko wanda bai da yana haƙuri da da wannan rishi da Allah ya dora to suka ce wannan yana irin wannan magana ta baki suna sunan tana cikin wanda take raba garrama a wanda bai nan da ya haƙuri ya yi wancan amma dai dai da wannan maudu'i ne wanda yake sha'ik in ji laraba mai sarkakiya kowa kullum yanzu mutane da yama musamman wannan zamanin da ake ganin kawai rayuwa kai kamar ba ta yi ba sai da kuɗi kai yanzu kace mutane wai shi talaka yana da shi ma yana da wata farala ta shi da ce kai wata farala ke da yana ta ai annabi ma sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da talauci haka ne talauci yana da sharri yana da abin gudu ne abin ba kamar irin da aka ɗauke shi kawai kai kace shi sharri ne tsantsa kamar da ita ma wadatan ai alheri ne wadata amma kuma ba alheri bane tsantsa kowa ya sani wanda haka Allah ya yi mutane wani shi talautin shi ke daidaita shi wani kuma wadatan take daidaita shi wani in ho bai da to ho ba shi ba shirya babu istiqama gare shi kawai shi ho ba ho bai hankali shi bai kwantawa hankali shi bai kwantawa ba san bin Allah bai iya bin Allah in bai da wani bai da kawai shi ba bai da hakuri saboda irin wannan ne cikin hakkin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada al-faqru an yakuna kufran talauci ya yin kyasa ya zama kafirci irin wannan ne an dora wa mutum talaucin bai bai hakuri yanzu to me bambanci shi da kafirci yace an ce ka gode ma Allah yace wata gode me ya bamu ba abin da zai baka ba to haka nan shi ma ita ma wadatan wani in ya samu in zaman shi lafiya ba ya da in an bashi wato fa sai ba shasha sai sai sai tabargaza in dai akwai kuɗi to ba zaman lafiya to Allah shi ya san saboda ke cewa Allah yake cewa tabaraka wa ta'ala walau basata Allah wa rizqa libaji la bagaw fil ard in ka ce baki ɗayan dai yanda agalabiya yanda jama'a su yanda mafi yawan halin mafi yawan mutane suke Allah ya ce da ya shigo da mutane wa arziki Allah da ya shigo da arziki ga bayan shi to da wasu yi zalunci a ban kasa a gan to yawancin mutane kuma da sun samu abin to ga sunan da yanzu waɗanda suke da misali masu aikin alherin suka yi ko ko masu aiki shar ake shar cikin masu kudin ai ba sai an kowa mana ko ina ma za gani masu aikin ko ko masu aikin alheri amma masu aikin sharrin masu yin sharrin sun yi yawa saboda haka shine wani nuni wannan shi ma wani irin hidin ne na na na na shi ma abin da zai kasance ko na na na bad labarin gaibi yake cewa wa antum wa antum al-yawma khairun minkum yawma idin yanda kuke yawo kin nan kun yi yanda za ku kasance a wannan lokacin wa annam idza mashawul mabayta'a wa khadamatuhum banatu faris farisa wa rum radda Allahu basahum bainahum wa sallata shirarahum ala khiyari haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake shidi yana cikin abin da zai kasance yake cewa to in kuka kasance lokacin da za ku rika tahiya irin tahiya ta ta maka ta alfahari kuna meka hannuwa ga kuna kan tahiya tahiya ce ta ta alfahari ta ta maka ta ta wata irin tahiya ce ta daban mm ne ba kita ne ba marhaba wala ta shi marhaba ta alfahari wai irin ma wannan kalmar ta ta almutai ta kin nake cewa ya ta mafakin nan shi yin nan yana ba wanda ke tahiya yana yana alfahari to yace lokacin da za ku waye gari kuna tafiya kuna masu alfahari lokacin da za ku hidimtar da ƴaƴa mata na Farisa da na Rum amma mamaki lokacin Farisa da Rum babu dauloli manya kamar su amma lokacin da za ku kasance ƴaƴan Farisa da ƴaƴan Rum kun hidimtar da su ma'ana sun zama bayin kun ci Farisa da Rum da yaki lokacin da za ku gani waɗannan ƴaƴansu sun zama su ne yanzu bayinku kuma to lokacin nan wa me zai kasance ya radda Allahu ba asahum bainahum mace tsananinku yaƙi kuma zai kuma tsakaninku da juna za kuma kuna yaƙan junanku kuma Allah zai shugabantar da masharranta daga cikinku akan waɗanda suke su ne mafi alheri wannan shi ma abin da ya kasance kin kenan bayan an ci wannan galaba arziki ya wadata har shi ma na jin wannan faɗin wata hikima na cewa abin da ya sanya yana cikin hikima ta ubangiji bai aka shugabantar da waɗanda ba su ne mafifita cikin al'umma ba da an shugabantar da mafifitan da sakin harshe gare su su kullum daman jagorori ika ce aghrad ne wa'ansu karan bare ne na kowa ɗauki sharin shi ce shugabawa ne shugabanninmu ba su da adalci sun yi kaza sun yi kaza wanda mutanen kirki aka ɗora kuna hida musu wannan abubuwan kuma Allah zai kama ku sai Allah ya ɗora wanda su daman masharrantan ne in ba haka ba ai ga jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam masu suna da cancanta ta kowane fanni amma aka zo aka yi ta jaye su kamar da zamu gani a gaba aka yi ta ma kashe su ana korar su ana korar su sai wa'an su suka suka maye wa'annan suka haye wannan madahin mulkin su ko suna to da shine kici ya dai Allah zai duka kuma yana cikin ba da labarin abin da zai kasance na gaibu na maki sallallahu alaihi wasallam yace za a dora Allah zai shugabantar da jagor za a shugabantar da masharranta daga cikin akwai wanda suke mafi alheri wannan yana cikin abin da ya bani labari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa qitalihim turka wal khazar haka Allah ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin yaƙi za ku yaƙi turkawa turkawa da kuma khazar aka ce wa'an suka ce wa'an su nau'i ne na turkawa wa'an suka ce a nau'i ne na mutanen a Asiya masu ƙananan idanu irin Mongol din nan. Wa Roma da kuma Rum din ita kanta za ku yake ta wa zahaba Kisra wa Farisa hatta Kisra hatta la Kisra wala Farisa bado. Yace kuma a haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin tahiyar da mulki na Kisra zai tahi Faris to shi dama shi shine sarki na Faris kisiran zai tahi farisan za ta tahi hatta la kisira wala farisa ba da har sai ya kasance bayan wannan kisiran in ya tahi babu wani kisa kun bayan shi wani zai zo sake mallakan wannan ƙasa ta farisa ba kisira ba farisa shikenan sai dole musulunci haka ko aka yi abin mamaki wa'annan irin ginin da suka yi ma ginin ma kawai in aka in ka ya isa ban mamaki wa'annan da lokacin da abu jafar al-mansur shi ne halifa na biyu cikin halifofin banul abbas shi kawai kirkiri gina wani birni isa mai dar salam shi ne dai bagdad bagdad ke kirkira ta ake da babu ita eh kawai za a maida ta wani hedikwata ta mulki to da ya kirkiri wannan ginin sai shawarci wazirin shi ana ce mai khalid ibn barmak wannan su ne baramika akwai wata usura ce wadda ta shahara akan yin wazirci ga sarakuna na banul abbas to su suna shine na farkon ma halifa shine farkon waziri daga cikin su shi wannan khalid kin suna da ra'ayi suna da dukiya su an san su kuma da mutanen farisa ne sai shi abu jawul masu ya shawarce shi me kace gani wa'annan wa'annan gida irin wannan kisra wanda shi ke a kisra a nushar shirwana ja'a muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ginin na kisra kasar kin nan nashi maimakon yanzu mu yi wani bulo mu yi wansu tubulla na wurin sannan a gina me zai hana a roshe wancan manyan gidajen tunda su sabai sun zo haka suka bar su manyan gidaje ne in kaga ko da hoton sun kaga shiga maki ya ma aka aka wannan ginin ga tsayi ga kwari kamar da ake ga fatangin kisra ga tsawo ga kwari ba a ga san karewa ko ga su duk sun kare ga su duk sun tsage zuwa maki tun zuwa maki sallallahu alaihi to wannan wanda suka tsage na aka daidaita da sauran su dai wanda aka tarra aka ce shi ke shawarta wannan wazirin nashi kaka za a yi zai hana mu dauko wannan tubulan mu zo mu zo mu gina wannan birnin namu da shi zai ce a ranka daidai ba na ba da shawara baka ba da shawara eh to me ya sanya yace saboda wannan ko banza in mutane suka zo daga baya musulmi ko wanda zai zo in ya kalli wannan ya san da wannan sai ga girman musulunci in ba girman musulunci ba addinin Allah ba ba wanda ya isa ya zo ya mallaki wannan wurin a kori masu shi ya zama ko yanzu mallaka musulmi wannan kowa ya zo ya san wannan ƙarfin Allah ne zai ƙara girma musulunci da ya ƙara dai ba shi shawara ya sai ce ya ce kai kawai kai dai kana so ka ce dai kawai ba ka so a taɓa mulkin gidanku dan da kai shi ma ba farisiyun ne in aka ce ko an ko an aka wai kana ganin kamar ya doka ta asubanci ne ke kare kan gidansu ne ke yace to shikenan aka je share guda na ɗaya daga cikin wannan kosurgin ba ɗaya bane ba manyan manyan gidajen share guda ne aka fara ana kwambare shi ana ana ana aka fara bugi katangar tashi ana ana ana kwashewa ana kaiwa ba nesa ba da Baghdad an ce bi duka bai wuce ko kilo 80 tsakanin shi da Baghdad a kwashe ana kwashewa ana kaiwa ana gina Baghdad kai masana da aka sa aka yi lissafi aka ga wannan buge wannan gidajen da a buge su a kwaso a kai ƙasar da birgina a je a wani sabon gini a can wurin gara a tarkiyin wani gina wa an bulan sabbi a gina a yi komi ya suka ce ya yi musara da wancan roshe wancan ginin a ɗauko da kuma ɗaukan wani zai ya ka zo a kai ɗamai sarki ya ce to ha ga abin da shawara ta bada an yi lissafi an ga kiyasta kudin da za a kashe gaskiya gara ma a yi sabbi sai ya kirawo wannan wazir na shi to kuma to yana ga ya ka gani yanzu ko ai gara mu hasa rushe ginin nan sai ce a gaskiya gara ka hausa sai ce a da ka bani shawara a ci gaba a roshe kuma ka a roshe kuma yanzu ka ce ka a roshe me sanya yace saboda ka aje ina gudun aje a rika ba labari ina cewa abinda wani sarki ya gina wani sarki ya kasa roshe shi ma kasa sai ya kawo da kai da ya manta da shi kawai sai isa dai aka fasa wannan rushin to har yau ana zuwa ana ziyarar wannan manyan wurare da ka gani girman ya ishi ka kasan kawai wannan girman Allah ne ba ba ba mutane ba isa shi wata wata daula a lokacin nan wata daula ba ta isa ta ci galaban wannan mutanen ba to amma ja suka yi su wannan lokacin harkon kira na musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika manzannin shi zuwa manyan dauloli na ko'ina, Misra da Rum nan da Farisa ko'ina an aika har Najashi, Habsha an turo ko'ina an turo ma kisirtan ya tura, ya aiken shi da wasika. Kowa ya karanta, kowai dai ga shi kamar abin da zai kumsa tana ba da labarin cewa shi manzon Allah ne Allah ya koshi, ga shi in ka musulunta kai ma ka kukuta. To, wa'anda dai in ma mutum bai bai kubuta ba dai sauran ma mutum bai bai sallama ba dai zai girmama wannan manzan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bado wasu kyaututtuka ma a kawo ma gisalin sai shi kisra matsiyaci da aka yi na shi sai ya amshi takardar ma ya kekketa ta aka yi damuwa a kisra sunan minki an annabi sunan ce mazzaka Allah mulka mun ga kamar cikin baya wannan addai to abin da annabi sunan ke sai Allah ya kekketa cicciyar mulkin shi to tun daga shi an ce cikin shekara hudu sai da aka yi wayan sarki goma sha hudu ne da wani in kai wani yan watanni wannan su haɗa kai a kashe wannan wannan da ƙarshe dai daular ta zo ta watsi a shi ne annabi sallallahu alaihi cewa za a yi wayi gari la kisra wala farisa ta la kisra wala farisa ba da hu za a wayi gari babu farisan babu wani kisra mai ɗaukan sarkin sunan sarki bayan shi sannan wa zahaba qaisara annabi sallallahu alaihi ya bada labarin tahiyan kaisar sarki na Rum, hatta la kaisara ba da hu, har sai ya kasance babu wani sarki mai suna kaisara kuma bayan shi. Amma, wa zakara annan Ruma za ta ƙurunin ila akhir dar, saɓanin Harisa sai ce ya ambata cewa ita Rum ma'abuciyar ƙawanni ce har ya zuwa ƙarshen zamani. Me ma'abuciyar ƙawanni in wannan ya tahi wannan zai zo, kullum za a kusan mulkin su zai tsaya mulkin su zai tsaya amma dai su dai daula ce dai babu ita daula za a su sai ko gashi da aka zo su da aka suna suna sham kawai sai suka yi ta yin na dangin mu gobara sai suka ta matsayawa suna matsawa yanzu dai kana ga rumu suke can Vatican a ta shiga Europa su da suke wanda suke na wanda ba ganin wanda ke siri fa yanzu daga nan daular tasu capital tasu tana nan Syria ba amma suna matsa suna matsa za can can tsakiyar turai can sun can amma saboda su ba su wulakantar da aike ma akisa sallan ba za har zuwa karshen zamani ya akwai su akwai da sunan jagorori nasu suna jagora suna suna jagora amma dai irin kaisara irin wannan nasu babu duka wannan ba da labari ne abin da zai kasance wa bi dhahabil amsali fal amsali minan nas hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin tahiyar mafifici daga cikin mafifici sannan majiyin mafifici daga cikin mutane wanda suke kamar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kita khairul quruni qarni wanda cikin tsare ku wanda ta suna fasara shi tsara shi karni dai shekara ɗari zamani mafificin karni karan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke cikin shi yake sannan wanda suke biyo musu sannan wanda suke biyo musu wanda suke tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sune sahabbai sannan wanda suke biyo musu sune tabi'ai sannan wanda suke biyo musu sune tabi'i tabi'in to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake haka nan za a rika tahiya har yake cewa ayo na na na da shi ya cikin hadisin duk cewa kamar da muke yi guntun magana yake dauka sai ya barta wa'anda suke mafifita babu kamar sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam in kaga mutane ne ana haɗa ma yadda suke sai ka yi mamakin wani irin mutane ne hakan nan mabiyan su wani suka zo tabi nan su ma in kana baka labarin sai ka ce wani irin mutane ne wannan hakan nan tabi tabi'in duk da cewa dai shi wannan ana aiki ne da mafiya yawa kuma da wanda suka bi annabin sallallahu alaihi wasallam ba ana nihin ba wa'anda suke wa'annan zamanin na farko kowansu ya yi kowa na da cikin mutanen ƙarshe a'a za a samu daga cikin mutanen ƙarshe wanda sun yi da yawa daga wanda suka ce cikin mutanen farko amma wa'annan wanda suka zama na kirki na farko ba a samu irin su cikin masu bi musu to haka nan haka nan annabi sallallahu alaihi ba labari tun kamun zamanin yanzu kuma haka nan abin ya ta kasancewa ana ta ja baya ana ta ja baya wa taqarubu zaman haka nan da mammatsewan zamani zamani yana mammatsaya kamar a ce lokaci kamar yadda ya faɗi a cikin cikin hadisi yana cewa za a wayi gari shekara za ta koma kamar wata wata ya koma kamar sati sati ya koma kamar yini yini ya koma kamar sa'a to duk haka nan kuma wa'annan malama sun yi bayani dai abin da ake ni da wannan kowa na irin sharhi irin nashi ina cewa da Allah saboda tsanani ne da wahalhalu da fitintunu in suka ta came kawai mutum bai san lokacin da sai kawai gari kawai ga har shekara tsawo ta wuce saboda tsaban tsanani wani suka ce a ai wannan sai ma zamanin annabi isa alaihi salam ya zo lokacin da za a saki wadata shine mutane saboda tsaban jin daɗi kuma sai gani kawai yini zai wuce baka ma sani ba to wani kuma suka ce ai wannan wani su kwanakai ne kamar da yanzu cikin hadisi na lokacin dujar akwai lokacin yini guda zai kamar kwana arba'in haka nan dai ana rage ayyakai dai kamar sa'an nan to wallahu alam shi dai yana za a yi dai yanzu haka mutum ya sa ya la'akari sai gani kawai yanzu na shi kawai hasati kullum muka zo da malam Ahmad sai wai hasati ya kewayo to Allahumma dai watakila wannan min babin nasiha yana da kyau a ce mutum shine abinda malumin mu suka ba mu mafi tsada kulawa da zamani kimanta lokaci kowane lokaci mutum ka san abin da za yi in in kuka haka lokacin ke kake ta babu tsari to haka yin zaka yi ta asara kawai wai yau ta wuce to me ka aikata cikin yau irin yadda magabata suke yi in yin ya zo da dare ka an mutum ka kwanta sai ka bincika wai me kai yau yinin ka ka yi abin kirki in ka yi abin kirki ka gode ma Allah in baka yi ba kuma ka yi ta neman gafarar Allah haka mutum ya kimanta yini shi kuma suke ba da shawara irin nan mutum a ce dole ne a ce mutum kana da wani wuridi yau wurdi aikin da za ka rike yau da gobe ina cewa malla wuri da lagu la wari da lagu wannan bai da wurdi to bai da waridi waridi abin da zai zo kai kana so wani abu ya shigo kamar da gargarda suke cewa koko dangin walwaje suke cewa wai in aka yi wurda da tarji kuma a yi wurda kawa to wai wai saboda wai in ka ja wai in ka zanci Allah kuma ka ka dan zagaya kuma abu to da wai zagaya da kake da wani abu ya shigo to wani to ai zaka to to saboda ta wani abin da zai shigowa in ba ka da wurdi ba wani abin da zai shigowa ba abin da kake yi yau da gobe ba abin da zai shigowa da ko wani abin yana shigowa ba kamar in kana yi yau da gobe ne ba daga kana wuridi diwa gani aikin da ke cikin wuridin ɗarika tijaniya ba aiki bane wuridun qalilun adduhu lakin ala sirri tawa koko kama magana kamar haka abin da kai adadin sai ga ba mai yawa bane ba amma inda za ka tsaya kalisawa me yin kaɗan kin nan da sahi da yamma kaɗan da yamma a cikin shekara ba shekara ma ba cikin sati me yake yi salatin annabi nawa yake salati salati salati annabi dubu nawa yake hailala dubu nawa yake istighfar dubu nawa yake aiki baka ma san kana yi ba baka ma san kai ba kai da sai yan mintoci da sai yan mintoci da da yamma to in ba kai shikenan kawai ka zo a zo ko ko da ka ka sha iska ka yau kai da yawa gobe baka yi ba shi ko abinda Allah ya yi so shine ahabbul amali lillahi adwamuha wa in kalla mafi soyuwan aiki a wani Allah shine wanda aka yi dawwama a kai ko da mafi kaɗan ne in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan da wannan ne ake cin ribar zamani kullun kana yi kullun kana yi kullun kana yi sai lokaci to alhamdulillah ko da an yi shekara ne mutum ya ce kai wanzu na hannun shekara kaza to shi alhamdulillah in kai shekara kaza nan dai kana wurdi to ba kai asara ba wata gina naka ce a shekara goma ne in ka diba abin da kai shi shekara goma aka ce yanzu a tsare ka ka yi shi a ɗauke ma nauyin komi ma ce ma baka da wani uzurruka komi ba ka komi ka sa kai wani aikin da kai na shekara goma wanda ke cikin 'yan mintoci kullum to la ba za ka iya ba barantana kuma wannan ma faraga kullum lokaci na zuwa yana wucewa faraga kuma ba ta samuwa to wannan duka duka cikin wani abu ne wanda kamata mu kula shi cikin takarugu zaman dan ne zamani yana kusance amma ba wai kawai zamani yake ce haka nan kawai muna cewa kawai zamani na tafiya to in ya tafi ma ya tafi da ayyukan mu kullum a ce mutum mana da tsari kullum akwai abin da kake wa aris al awqati ay hirsi wa hazar min an tula bana naqsi in shay wala ya sura ta aiki cewa kai kai kai kwadayi absa zamanin ka matakar kwadayi karka bar lokacin kai wuce haka wa hazar min an tula bala naqsi ka kiyaye dukkan kiyayewa daga a jarrabe ka daga jarrabawa ta tawaya yau a waye gari wani abu wani abu da ka saba yi baka yi ba wannan suka san kiman lokaci walau sha mutum yana lata anu yana cewa wani lokaci aka ba shi labari an tare mai yana da wadata yana da dukiyoyi akwai masu zuwa suna kula mai da dukiyoyi da dama masu mai fatauci an tare yan hashi sun tare rakuni wajen 600 da wani abu nashi da labutukan da abu duk an washe sun kwace an kwace aka ba kaɗa mai ce to alhamdulillahi da ba su shagaltar da mu ba daga azhar ko da azhar ashe ka samu ka yi azhar cikin lokaci cikin jama'a ka yi azhar cikin lokaci cikin jama'a wani babban arziki ne ya yi ma waje lakumi ɗari shida su ta yi can duniya ce ba su shagaltar da mu da wannan shi ne ke cewa iya iya kuma tafrid fil wurdi walau marratan fil umri na tsawatar da ku da sakaki daga wurdi a ce baka yi wurdi ba sakaki ba ba ba sakaki ko da wai yanzu na sahi ne ka bar shi sai da dare na dare ka bar shi sai lokacin shi wuce walau marratan fil umri ko da so ɗaya ne a cikin yini ko da so ɗaya a cikin tsawaran ka baki ɗaya wallahi malam maliki mun taɓa wata shawara ta tsaye da mu shawara ce ma wata maulidi muna ji muka muka tsaya muka aka ce to a to mu rike muna yara dai manya suka ce a to lokaci ne mu an bar mu tsara karatu gaskiya mu tsaya mu tsara tunda zikirin lokacin zikirin yoma ya wani to mun dai tana dai kawai dai su guda ne dai wannan abin har yau ina jin shi a zuciyata ina jin takaici zikiri zikiri ya farko su guda za ku iya shawaran za ku iya barin ta bayan wani lokacin da za a iya to muna yara dai an danne mu a lokacin a wallahi har yanzu ina jin dacin wannan ba wai wani wannan abin shehu ya ce mu karka saki kai sakaci a wuridi ko da so ɗaya ne cikin tsawaran ka ba wai kullum koyo da gogo so biyu ko so uku ba to wannan sanin kiman lokaci in kana haka ne lokacin ya zo ya ta gudun shi duk lokaci ko lokaci ka ka ka alamta lokaci da sai zan yi kaza lokacin ya zo kayi da sai na sai kayi na rana kayi na dare kayi na kowane lokaci ka ba shi hakkin shi to alhamdulillah to wannan ne sai lokacin ya zo in ya zo ya gajarce ma dai kai dai shi bai gajarce ma ba wa qabdul ilmi kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarin doke ilimi haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace inna allaha la yantazi'uhu intiza'an ba wai illa zai hizge ilimi bane ba kawai daga mutane hizgewa haka a'a zai ta ilimi zai ta yi daga karbe masu ilimin sai a bar wanda ba su da ilimi aka ce sai su rika ba da fatawa fadallu wa adallu wata kaza nasu rusan juhalan mutane sai su kasance kuma yanzu in ba masu ilimin sai a rika ɗaukan shugabannin mutane malaman su jahilai su ko jahili an tara mai kasa shine malami shikenan fadallu wa adallu sai su bata su batar to wannan shine kuma abin yana tahiya kaɗan kaɗan mu yanzu ma za mu yi ba kowa na barin wannan kawai haka nan kawai wani kawai ya kasa daga kawai kana sa dogon riga kana ba sai a ce amana kuma shi kawai shikenan kai kai ka san baka wani karatu baka san karatu ba kuma sai ka bada amsa ta har a tambaye ka fatawa to malam abu na tambaya da Allah eh kawai shikenan sai ka daje kai kawai abin da ka gana ma kawai kai da amsa saboda ka ga mutane ba sani ba sai ka mutum wanda haka nan shi shi ya bata kuma ya batar haka ma kisa sun yace ya bada labari ya bada labari abin da zai wakana kuma haka abin ya wakana haka ake sai in mutum yana kulawa abin da shahi bangaren ilimi ko yana bibiyan yanzu musamman wannan duk abubuwan da ake ta yayi a nan cikin shafukan nan kawai mutum sai kawai kan shi malami sai ji wata fatawa kawai masu wanda masu bada fatawa ma wanda sai kai mamaki fatawoyi kullun kana jin wai fatawa mutane bayan Allah tun daga sahabbai in ka ga yadda suke gudun fatawa aka bada fatawa sai ta zagaye masallaci a'a ku je ku ga wani wani ku je ku ga wani saboda sanin hadarin abu amma yanzu kawai mutum kawai a zuwa tambaye ka kawai kawai ka sani ka ba da labari abinda baka sani baka ji ba gani ba to wannan duka ma ake zuzuna ya ba da labari abinda zai kasance kasance kuma gashi ya zuwa kana wa zuhur fitan da kuma bayyana fitintunu wal haraj da yawan kashe-kashe yanzu kuma munan kuma yayi alkubun ba ma ba sai da shiru kashe-kashe mutuwa kawai aka ce mutum a waye gari wani bi da mai kashe da wanda aka kashe da wanda da wanda ya kashe wanda wanda aka kashe bai san dami aka yi shi ba wanda ya kashe shi ma bai san ma dami ya kisa ba haka ma kisa ya faɗi cikin hadisi karshen abin ma karshen zamani abin da ba zai kasance kai kanka daga zo kashe wallahi mutane masu kashe kashen nan aka zo aka bibiye wa abubuwan da yawa haka kawai an ba ku makamai an ba ku wani baka san masu jujjuya mutanen suna can ƙololuwa sun ba mutane ƙwaya sun ba su makamai to yanzu wannan masu wannan sun zama ƴan kwaya kin sun kashe mutane dan me sun kashe mutane ba sani ba shi wanda aka kashe kana masallaci ma wanda ake zuwa bude mutane mutane suna suna masallaci dan me aka kashe ku ku sani ba fa haka ma ki sun sani ba da labari kuma haka ya kasance wa qala haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace waylun lil arabi min sharrin qad iktarab yace waylun kaito malama suka ce halaka ta tabbata ga larabawa daga wani sharri da ya kusanto malama suka ce la'alla fitina sayyidina Usman ce sayyidina Usman fitina shi tun da gare shi kowar fitina ta budu da aka hallaka shi aka kashe dubunnan mutane wani suka ce fitina ta hawari da zamanin sayyidina Ali su ma dubunnai aka shi wani suka ce wata fitina ce ga sunan dai dukan dai na larabawa ne ila halin majara ba su kare ba sun tunu ga sunan wani suka ce fitina ne ta sai na Hussein shi ma da aka shi al baiti da don suka tattare da shi wani suka ce wannan waqi'atul harra ce ga sunan dai to dai min sharrin qad kasaraf duka cikin shekarun da sahabbai ba su bar duniya ba da aka yi wannan abubuwan kuma gashi duka abin ya baka wa annahu ru'yat lahu zuyat lahu al-ardu fa uriya mashariqaha wa magharibaha wa sayablugu mulku ummatihi ma zuya lahu minha hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace an taro mai kasa da mafadarta da da mahudarta da mafadarta duk an gwada mai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mulkin al'umma shi sai ya kai inda aka nuna mai yace to kuma wa kazalika kana haka abin ya kasance imtaddat fil mashariki wal magharibi dawla muslimi sai da ta miƙe ta kai mahaɗa rana mahudar rana da mahaɗa ma baina ardil hindi tun daga ƙasar hind a ƙasar shar mashrik ƙarshen gabas kenan ila nari tanja zuwa wannan kogin na madiyan su tanja kenan wanda suke a murtaniya wannan shi ma iya sanin mutane a lokacin nan babu wani gari babu wani ƙasashen da suke ƙarshen wa'annan to duka mulkin musulunci sai da ya kai a wannan zamanin sai da kai musamman shi nan nan na ƙarshen na manatan janar motari ya kai ne a zamanin okubar tubin nafiya yana cikin kakannin mulam shirin islam shi ibrahim yasir allah ta'anu wanda shi ya zo zamanin khalifancin sai na amur bin as ya yana cikin tabi'ai ya zo sai da ya zo har fanshan nan ƙarshen gabas ƙarshen gabas ƙarshen yamma a afirka ya zo sai da ya shiga da ruwan shi ma da dokin shi aka ce sai da ya shiga cikin ruwa wannan bahar atlanti ne ruwa ne wanda suke kawo gashi nan sun tayi ba in kai in kai yamma shikenan ba ko inda zaka dosa sai daga baya aka bayyana a ce akwai wata kasa da wanda ake cewa Amurka Amurka nan bata ba ba ba ba iktishafin ta ba sai alif 492 millafin katarwandus ko malam malam zinero aka aka aka aka aka daga aka gano Amurka da wani wanda ke cewa Christopher Columbus kenan alif duka alif da ɗari hudu da tis'in da biyu nan da shekara ɗari shida kenan ko ɗari shida da wani abu yawa to su ko shi mai rita ne shi kan shi shi ya yi wafati ne hijira tana da ɗari hudu da arba'in da hudu ko wa ɗari hudu da saba'in da saba'in da shida ɗari hudu da saba'in da shida in ka ƙara mata shekara ɗari shida wannan na wancan na miladiya duka zai tashi duka shekara dubun ne da da saba'in da da saba'in da wani abu kada dubu da saba'in da wani abu kaga sai bayan shi da wuyan kusan ɗari uku shekara ɗari uku da wani abu ko zuwa ɗari hudu sannan aka gano da amurka shi lokacin da yake waɗin littafin nan lokacin da yake rubuta littafin nan babu zancen amurka kawai dai inda aka sani duniya ba san ko ina ba daga bakin nan wannan ruwan shi kenan shi ma kuma tafiyar da sai da je bakin ya shiga da dokin shi wannan ruwa sai kai ma dokin shaga take yake cewa to Allah yana ya shaida da ya san akwai wani wuri inda zai iya zuwa ya kai musulunci da kai to karshen inda dole musulunci ta kai kenan sai da ta kai to kuma tana haɗaɗa yanzu da aka samu Amurka yanzu musulunci bai kai Amurka ba kan ma so yanzu ma kaka suka ji labari ma irin yadda musulunci ke kutsawa ke shiga ko ina a cikin Amurka duka dai wannan cikin mu'jiza ce ta ma'aji sallallahu alaihi wasallam haisu la imarata wara'ahu shi lokacin da ke faɗin yake rubuta littafin nake cewa sai da aka yi wannan wuraren inda babu wani rayuwa kuma ma'ana babu wani adam da ke rayuwa a wajajen gaba wannan wurin wazalika ma lam tamliku ummatu miyar umami wannan kuwa abu ne wanda wata al'umma ba ta mallaka shi ba daga cikin al'ummatan da suka gabaci a al'umma musulmi babu wata al'umma da ta zo ta mallaki duka wannan wuraren ولم تمتد في الجنوب ولا في الشمال مثل ذلك هكذا nan babu wata al'umma da ta ta samu ta kai aljanub gusum ko ko fi shimal arewa kwatan kwacin yanayin dole musulunci ta kai wa qauluhu lokaci da kai ko ban da lokaci lokacin sallah yau ha da san ko za mu kara wannan ko wa kawai haka nan da faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yace la yazalu al maghribi zahirina ala al haqqi hatta taquma sa'atu ina ga lokacin lokacin san ga lokacin sallah to alhamdulillah dan za mu hakuri da wannan kadarin sai Allah kai mu kuma sai mu ci gaba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatil ma gurfa khatimi wa sallallahu alaihi wa sallam hadi da salikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin